أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa a gare shi da ya bamu iko da dama muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahirinsu kuma sun ci karo da juna wannan shi ne darasinmu na ɗari da biyar muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko da daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi To, a darasin mu da gabata mun tsani a mas'ala ta 409 a cikin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajibatu hana Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi ba mu kai karshen ta ba mu karkare ta sai lokaci mun halin sa. Za mu tashi akan wannan mas'ala da izinin Allah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makuma mu da mu da ku gaba daya malam yace fa in qila idan aka ce a karkashin mas'ala ta 409 ina maimaitawa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala khalatu amalan salihan farkon ayar wa akharuna atarafu bi dhunubihim akwai wasu daga cikin sahabbai kenan sun yi i'tirafi sun yi furuci sun yarda sun tabbatar da laifinsu khalatu amalan salihan sun cuɗanya aiki wanda yake nagari wa akhara sayyi'a da kuma ɗaya wanda yake ba nagari ba aya ta 102 suratul tauba malam yace to qad ja'ala kullu wahidin minhuma makhlutan to ya sanya kowanne daga cikin su makhlutan abin cuɗanyawa an hada shi kenan an hargitsa shi da dan uwarsa fa aina al makhlutu bih fa aina al makhlutu bih to wanne ne anka cuɗanya da wani kenan ina da wanda anka cuɗanya malam yace kulna zamu ce kullu wahidin makhlutun kowanne daga cikin su an cudanya shi wa makhlutun bihi kuma an cudanya da shi li'anna ma'nahu abinda ake nufi khalatu kullu wahidin minhuma bil akhar sun cudanya kowane da wani sun hada ɗayan da ɗayan sun hargitsa su ka kaulika kamar wannan khalatul ma'a wal labana na hada ruwa da nono turidu khalatu kullu wahidin minhuma bi sahibihi kenan kowanne daga cikin su na sashi cikin wani na na garwaya su وفيه من المبالغة ما ليس في قولك yana daga cikin shi na mubalagha abinda bai cikin ɗayan khalattul ma'a bil labani wato ma'ana na cuɗanya ruwa da nono li'annaka bil ba'i ja'alta al ma'a makhlutan amma in ka kawo ba kuma ka sanya al ma'a shi ruwa makhlutan shine ka cuɗanya wal labana shi ko nono makhlutan bihi da shi an ka cuɗanya an gane ko kenan in ka kawo ba'un ka ka nuna ga wanda ka cuɗanya da shi ina fata an fahimci ni to wanda ka sama ba'un kenan sai zamanto da shi ne ka cuɗan yaɗin ko kuma wabil wawi idan ka kawo wawun ka ce ja'altul ma'a wal labana makhlutaini wa makhlutan bihima in ka ce na sanya nono da ruwa makhlutaini na na hada su wa makhlutan bihima kuma kamar abuwa ne wanda an hada wani daga ɗaya daga cikin su ka annaka qulta khalaltul khalattul ma'a bil labani wal labani wal labana bil ma'i kamar ka ce na hada nono da ruwa na hada ruwa da nono wa ya juzu an ya kuna wawu bi ma'anar ba malam ya ce a'a kai yana yiwuwa ma a larabci wawun ta koma da ma'anar ba'un kinan khalatu amalan salihan bi akhara sayyi'an sai an ce wa akhara sayyi'a ka qaulihim kamar yadda laraba suke cewa bi'tu shatan na saida akuya wa dirhaman da dirhami ya nuna suna nufin shatan bi dirhamin kinan na saida akuya da dirhami nan da an ce da dirhami kaga da Hausa an ce wa dirhaman da dirhami wa dirhaman da dirhami amma na an nufin sayarwa domin can kama ana nufin na sayar da ita da shi nan kuma sai an ka ƙara ba'un don ma'ana ta fito a fili an gane ko larabawa suna amfani da wannan to wannan shi ne abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wato wannan mas'ala to amma kafin mu je akwai abu biyu da kamata mu dan ce wani abu akai shine na farko a karkashin waɗannan ayoyin da muka kawo kalima ta khalaqa akwai wato akwai khalaqa shine cuɗanyawa da larabci akwai labasa an gane ko wato akwai labasa in an ce labasa an kai ma madi fatha sai a ce yalbisu abu ya rikice in amma an ka ce labisa an kai ma ba'un kasra sai a ce yalbasu ya sanya sutura sai ka yi hattara sai ka bambanta tsakanin su to shi an ce labasa cuɗanyawa ake nufi wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun in kuma an ce khalata cuɗanyawa ake nufi to amma shi khalata a ammu min labasa wato khalata ya fi faɗin ma'ana da labisa domin shi labisa yana ana amfani da shi ga abubuwan da ba a gani kadai amma shi khalata ana amfani da shi da abin da ake gani da abin da ba a gani an ce khalattul ma'a bil labani duk ana cewa kuma khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a amma ba a cewa labisul ma'a bil labani wa labisul labana bil ma'i labasul ma'a bil laban ba a faɗar wannan na fata an fahimta kenan wannan shine bambanci tsakanin su ta fuskar ma'ana wannan kenan mai so ya koma cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif juz'i na uku zai ga karin bayani akan wannan kuma ya samu waɗannan littattafai na Sheikh Abdul Latif Shuwairif at-tadribatul lughawiyya da na ɗai da na biyu da na uku da na hudu da kuma tashihatun lughawiyya nashi da namazijin wasuwar na Sheikh littattafai ne waɗanda suna da amfani da kuma ash-shamil fil furuq al-shamil fil furuqin lughawiyya na ɗaya da na biyu da na uku ya ƙara na ɗaya kuma yana ganin na biyu da na uku kuma wannan fatan Allah ba shi iko ya ƙarasa domin fa'ida littattafai ne suna amfani a lugar kwarai da gaske wannan shine mas'ala ta farko mas'ala ta biyu sai raddi ga mu'tazila da khawarij ga sahabbai na Allah ya ce khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a sun tudanya aiki na gari da mummuna Allah bai fitar da su daga cikin musulunci ba ina fata ana fahimta ta to kenan anan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa ashe ba a cewa mutumin da ya aikata wani sabo ya fita daga cikin musulunci kamar yadda kawari suke yi in dai ba in dai kaba'ira ne ba shirka bane ko kafirci kuma ba a cewa ko kasa ga kaba'ira ko kuma ba a cewa a a shi manzila bainal manzilata ne ba a ce mai imani ba a ce mai bai da imani a a shi Allah ya ce sun hada aiki nagari da mummuna za a duba ne a ga wanne ne yafi yawa sai a yi musu hukunci to haka ne ake yi to kaga haka mazhaba ta khawarij nan ta samu matsala ta kafirtarwa ta manzila bainal manzilatayn ta mu'tazila ta samu matsala sai mas'ala ta karshe wanda ya kamata mu kara akan ta ita mas'ala ta in shi'a su ma suna kafirtar da sahabbai suna la'anta su to wannan kuma wani abu ne sabo an kashe annabawa an daure su an yi musu makirci an kashe an kore su don haka dan ya faru ga sahabbai ko ga wani mutum ba wani abu bane na mamaki dan wani malami an daure shi ko an zage shi ko an ci mutuncin sa wanda abubuwa sun faru ga annabawa balantana wanda bai kai annabi ba ko sahabbai ai an kafirtar da annabawa ma balle kuma wani wanda ba su ba to anan yan shi a radin da za mu yi musu akwai abubuwa cikin wannan ayoyin da suke da muhimmanci na farko dan Allah ya ce sun cuɗanya asallahu an ya tuba alaihim sai ce to ai an ce asa tana yiwuwa Allah ya karbi tuban su a'a asa ga Allah tana zakkuwa lit tahqiq kai ne take zakkuwa ba ga tahqiqi gare ka ba wani lokaci saboda kai baka san abin da zai zo ba menene dalili sai Allah ce laqad taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim wa ala thalathati alladhina khulifu ay wa laqad taba ala thalathati alladhina khulifu dan haka asa a wajen Allah tabbas ne Allah ya ce to ya karbi tubun su kake bukata wannan na farko kenan na biyu ko da ka ce suna kurakurai abubuwan da ake danganta zuwa ga sahabbai wani lokacin ƙarya ne ba su aikata ba wani lokacin sun aikata amma sun tuba Allah ya karɓi tubansu wani lokacin sun aikata a matsayin kuskure domin su mutane ne suna kuskure ba ma'asumai bane Allah ya gafarta musu to me kake so a Uhud an samu sabani wajen yaki duk abin da aka yi Allah ce kuma ya gafarta musu ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ألا تيافي إن الذين تولوا منكم يوم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ولقد عفا الله عنهم ألا تيافي يا يافي يا يافي ميكي بكاتا to a nan kaga da nan zaka gane cewa hukuncin yan shi a game da sahabbai wato matsala ne na biyu karkashin wannan aya was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabi'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum sai su yi as-sabiquna an kace na farko to ya akai in ba yan shi a zaidiyya ba da ba su kafirtar da sayyidina abubakar da umar da usman misali to su sabiquna sun ankace to yanci sabiquna ai abubakar shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira shi cikin muhajirin ma shi ne mutuwa na farko misali inda ba wanda sun kai hijira kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ba misali to ka gani shi ta tare da manzo Allah sallallahu alaihi hijira kuma da lissafin manzo Allah sallallahu alaihi aka fara zancen hijira ta addinin musulunci to kaga yanzu idan anka ce to sannan kuma sahabban Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna dukkan su in ka ce na as-sabiquna al-awwaluna to nan dukkan su ma an kai zance wa kullun wa'ada Allahu al-husna da waɗanda sun kai yaki min qabl al-fath wa da waɗanda sun kai yaki ba'd al-fath me kake son ka ce kaga irin waɗannan abubuwa yana daga cikin hanyoyin da suke bi wajen kawo shubuhi da kafitar da sahabbai sai ce Allah ya ce to wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum Allah ya alƙawali da waɗanda suka imani minhum daga cikin su kaga sai a ɗauko ayar Muhammadur Rasulullah tun farkonta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah ne walladhina ma'ahu ashadda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawra wa mathaluhum fil injil wannan aya da an kace zalika masalun fit taura wa masalun fil injil nan ma akwai sabani wasu sun kace nan wawu wawul asfi ce kenan zalika masaluhum fit taurati an gane ko wa masaluhum fil injili kenan wa masaluhum fil injili a cikin at-taura sifofi suna a cikin injila haka ne an gane ko to wasu sun kace a'a zalika masaluhum fit taura abin da ya gabata shine misalin su a cikin at-taura wawul istinaf ne wa masaluhum fil injili kasar in akhraja shaf'ahu fa azarahu fastaghala fastawa ala suqi amma idan muka duba malamai sun fi cewa wawul atfi ce dan saboda sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa an faɗe su har a cikin at-taura da injila abinda zai sa murajjaha wannan dan yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil kaga maktuban fit tawrat wal injil sifofin suna cikin at-taura da injila kenan sifofin mutanen sa su ma sahabbai suna cikin at-taura da injila kamar yadda sifofin su ba wai su a a cikin at-taura an sifanta su da dukka cikin injila an sifanta su da dukka ko kuma cikin at-taura an sifanta su da sashi cikin injila an sifanta su da sashi duk da yake mu mun jayin da wancan na farko wallahi alam sai sun kace to Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum Allah ya alƙawli ga minhum daga cikin su nasi na alkur'ani kaga in baka san lugha ba sai a cutar da kai min tana daukan ma'ana kusan goma sha biyar wacce ce cikin su ake nufi anan kaga min ka koma cikin littafin mughnil labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari alal aqall ko huruf ma'ani al-huruf na imam ar-rumani da sauransu da na imam al-harawi da sauransu harrawi to a takaice min tana daukan ma'ana na farko bari mu dan ba da wasu daga cikin su al-badaliyya tana nuna badali sashen abu an gane ko madadin abu ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah kaga nan min al-akhirah ay badal al-akhirah araditum bil hayati ad-dunya badal al-akhirah kun yarda da rayuwar duniya a madadin ta lahira min kiran min tana idza qala al-fasl aw al-tafsil Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah yana rarrabewa tsakanin mutum wanda yake mai kyautatawa nagari da wanda yake ba mai kyautatawa ba mutumin da ke kyauta da wanda yake bannatawa Allah ya bambanta su min lil tafsili sannan min tana da kuwa wato lit tab'idi nuna sashen abu tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah sasantawa da ake sasantawa kenan wannan yafi haƙin sa wannan yafi wannan sashen haƙin sa to sasantawa daga sashe ne minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah ya magana da shi kaga min lit tab'id to sannan kuma min tana iya zakuwa libtida'il ghayaz zamaniya ta nuna lokacin da lokaci ya fara لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه sannan min tana idza kwali ibtida il ghaya al makaniya ta nuna ga lokacin da wuri zai fara ko bagire subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla sannan min tana idza kuwa lit ta'lil min ajli dhalika katabna ala bani isra'il ta nuna dalilin da yasa mimma khati'atihim ughriqu ay min khati'atihim min an qara mimun an qara ta lit ta'kid al ma'na dan saboda khati'atihim ughriqu to duk cikin waɗannan ma'anar guda goma sha biyar sai ka ɗebe ka ɗauke guda kawai ita kaɗai wadda take gyara ka sai ka ce littab'idu alhali akwai min libayanil jinsi wadda take nuna jinsin abu da Allah subhanahu wata'ala ce fajtanibur rijisa ku nisanci ar-rijisa kazamta min al-awthan na daga gumaka ko ko dukkan gumaka ai dukkan gumaka bauta musu ai banna ce domin kazamta ne kazamta ma'anawiya ba wanda ake gani ba to kaga ashe nan min ba wai tabidiyya ba wanda dan shi ake nufin minhum sashen su sai ya kafirtar da saura ya ce sau mutum uku ne abu su yi da cikin sahabbai ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai sauran da sun kafirta a'a nan minhum nan li bayanil jinsi ana nufin wa'adallahu alladhina amanu salihati minhum su din ne ake nufi ba wai a fitar da wasu daga cikin su ba to wannan na farko kenan na biyu kafin mu je gaba shine cewa da Allah subhanahu wataala ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin sati radiyallahu anhum Allah ce ya yarda da su akwai wani malami a ƙasar misra ana kiransa sheikh rashid rida yake cewa radiyallahu anhum Allah ya ce ya yarda da su wannan taskiya ce ilahiyya tsarkakewa ce ta Allah ya ce ya yarda da su ina fata ana fahimta ta Allah ya ce ya yarda da su to su ƴan shi'a da suke kafirtar da sahabbai a nan suna da ilimin su na hadisi suna da ilmul jarh wa ta'dil kamar da hadisi suna suke da ilmul jarh wa ta'dil sai dai nasu wanda da yawa daga cikin malamai kamar da ustaz Dr. Ahmad Sa'ad Al-Ghamidi yake cewa al-jarh wa ta'dil nasu ba wai dan a cewa ni tuka wani tuka bane kawai wani lokacin yadda aka ga dama ne ake yi to amma dai a takaicin takaita a kaddarta dai suna cewa wani tuka ne wani ba tuka bane cikin ilimin hadisi na shi'anci ko ba haka ba to mun ji wannan to su yanzu malaman hadisi na shi'a su ce wani fiqa ne a karbi hadisi gare shi wani ba fiqa bane ka karbi hadisi gare shi sai a yadda amma malaman shi abu san abin da ke cikin zuciyar mutum ba bu san munafiki bane musulmi ne ko ba musulmi bane sai yan shi'a suka yadda da hukuncin da malaman su suka yi amma Allah da Allahmul guyub ya san gaibi shi ko sai zo ya ce waɗannan mutanen yardaddu ne a yadda da su kai kuma sai ka zo ka ce a'a bai dace a yadda da su ba ba mutane ne gari ba shi Allah ce radiyallahu anhum Allah ce ya yarda da su kuma Allah ce fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin in kun yarda da su Allah ba zai da fasikai ba kenan Allah ya ce a yarda da su ne in yace ya yarda da su sai ka ce a'a ba mutane ne gari ba ai Allah ya san sai ka kirkiro aqida ta cewa a'a daga baya suka kafirta kenan kamar Allah bai sani bane sai an ka kirkiro aqida ta albada don mi don ya ce wa adda lahum jannatin yayi musu tattalin aljanna fi'li madini to tunda ya musu tattalin aljanna kenan ai an riga an kare bai ce zai musu tattali ba a'a yayi tattali gare su sun san yan aljanna to sai an kiro aqida ta albada'u sai an kamanta shi da annashu shi annashu shafe hukunci ne saboda Allah ya san maslaha wannan hukuncin ta kare shi ko albada'u wani abu na bayyana ga Allah can da ya ce yan aljanna daga baya bayyana gare shi cewa wato za su kafirta daga baya suka kafirta kaga wannan aqida ta yi muni to sannan malamai suke cewa ya kamata masu irin waɗannan aqidu su san cewa na farko su السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار dukkan su sai Allah ya ce walladina tabu radiyallahu anhum da Allah ya zo Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ke cewa su bai ce bi ihsanin ba su cewa ya radiyallahu anhum amma wanda sun ka zo bayan su ce walladina tabauhum bi ihsanin sai musu kaidi don saboda aluna waɗanda za su zo bayan su sai da kaidi shi yasa aka yi riwaya ga Imam Malik ya kafirtar da waɗanda suke da wannan aqida ta kafirtar da sahabbai dan ya ce wato kazar in akhraja shata'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a li yaghiza bihim al-kuffar dan ya fusatar da kafirai Allah ya bada wannan misali sai malamai suka ce to anan kenan duk wanda ke kyamar sahabbai ya zama to kafiri wadansu malamai suka ce to wanda ya tashi cikin shi an cin bai ma san wata mazhaba wanda ba shi ba ya rayu cikin shi an cin har ya mutu ba za a yi hukuncin kafirtar da shi ba saboda shi bai san komai ba kamar wanda wani sako ne bai zo mishi ba akwai maganganu da ma na malamai amma dai wanda gaskiya ta bayyana gare shi hadisai suna nuna a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar alama imani kana son mutanen Madina kuma alama munafinci kana kyaman mutanen Madina bal ma duk mumini in kana son shi alama ce ta imani duk mumini in kana kyaman shi ko ba sabai ba ai alama ce ta kafirci da munafinci domin baka kauna addini shi yasa Imam Malik kuma yace ba su da fai'u wannan rabo da Allah ya ce lil fuqara al muhajirin alladhina hayya kawo walladhina tabawwa'u dar wal iman min qablihim tunda ya zancen fai'i ne sai ce walladhina ja'u min ba'dihim yace imam malik yace ka a basu fai'i don waɗanda sun ka zo bayan su yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman suna cewa Allah kai muna gafara ka gafarta mu waɗanda suka gabace mu da imani su ko suna la'antar sahabbai kina kaga basu rabo a cikin fai'i to sannan kuma a gurguje radiyallahu anhum Allah ya yarda da su ya san komi ne ne zai faruwa zan can a ce wani abu ne zai faruwa albada'u daga badaya dubuduwan da shi da nasko ba ɗaya suke ba shi nasko Allah ya shafe hukunci saboda amfanin shi ya kai ƙarshe shi ko albada'u wani abu na ya bayyana ga Allah wanda Allah bai san da shi ba wal iyazu billah wannan akida ta yi muni abu na ƙarshe malamai suke cewa shine sai mun yi hatara da abubuwa guda biyu game da waɗannan abubuwa na farko shine cewa da an ka kira su as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar su al-muhajirun sun yi hijira ne daga Madina, sun yi hijira daga Makka, suka gitta kansu da dukiyarsu da ‘ya'yansu da rayuwarsu ga hatsari don su zo su taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kafirci suke su me zai sa su da su munafukai ne ga inda addinin su yake da ƙarfi ga inda su da su da ‘ya'yansu da dukiyarsu su zauna su ji daɗi ya za a yi su zaɓi wahala. su zo Madina su zauna su bar dukiyarsu da dukiyarsu da aka kwace da azabar da aka basu kuma su gitta rayukansu ga halaka wannan ba zai yiwu ba abu na biyu al'ansar waɗanda suka ba manzo Allah sallallahu alaihi mafaka lokacin da suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mafaka da shi da magoya bayansa addinin musulunci yana da rauni bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci bai da wani wuri a duniya in ba wannan wurin ba har da ƴan uwansa na jini garin da aka haife shi sun koro shi kuma sun ɗauki cewa za su yi adawa ne da duk duniya su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya don duk duniya na lokaci bai da magoya baya in ba can ba to ya za a yi su ɗauka maka su wannan adawa alhali suna mafici in ya zo sai ce a'a tafi gaba ko ko kakka zauna garin mu su huta me zai kai su ga munafinci su gittaka su ga wannan alhali kuma suna da hanyar da za su bi mafi sauki su ji daɗin duniya da haka wannan rudu ne kuma a yi hattara saboda ana kawo wa littattafai da suke bayanin sahaba misali al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar al-asqalani ko usdul ghaba fi ma'rifat sahaba na ibn al-athir ko al-isti'ab fi bayan al-ashab na ibn ibn abd al-barr al-maliki sai ka sun ce to ai an kasu kutubur rijal kutubul jarh wa ta'dil ahli sunna da sun kai littattafai na ta'rifin sahabbai ba dan ai aljarh wa ta'dil bane a'a dan a san bambanci tsakanin sahabi wane da wane dan wani suna suna suna ya zamantowa kaza kuma ka san tarihin su ka san kokarin da suka yi ma musulunci amma ba wai suna cikin kutubul jarh wa ta'dil na ba wannan sahabi adil na wannan ba adili bane dan haka ayoyin da za a kawo a ce wai sayyidina Umar ya ce Hatib bin Abi Balta'a da ya bada wannan labari yayi kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba su faɗa ya ce mishi me ya sanar da kai cewa baka san cewa ba tana yiwa Allah ya linka ai abinda mutanen ahlul badr sun kai bai ce ku aikata abin da ma na gafarta muku shi kuma yana daga cikin su sannan da an kace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in in fasiki ya zo muku da labari ai sahabi na kaza kaza kaza kaza eh to in an ji sahabi ne fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawm bi jahala kenan sahabbai ana samun fasiki daga cikin su a Allah ce ya gafarta musu to in an ce mutun ya aikata laifi sahabban nan ba fasikanci ba da shirka ce suke yi suna bauta ma gumaka wasu daga cikin su da ana shan giya a musulunci duk daga baya Allah zai haramta sai suka koma mutane na gari wa in kanu min qablu fi dalalin mubin to bayan yayi kuskure Allah ce ya gafarta mishi ya haita daga ma cikin fasikin da kake zanci kenan kai ne kake da wata aqida domin tuba na addinin musulunci ko ba sahabi ba mutum ya aikata sako ya tuba Allah yana karɓa tuban shi to su sahabbai yasa su ba za a karɓi nasu ba in sun yi ma Allah lafiya ce ya yafi kuma wanda an kai ma lafiya ce ya yafi cikin nassi na alqur'ani kuma kace a ba haka nan bane to wa kake karyatawa to da haka yan uwa musulmi wannan na dan yi itlala ne akan waɗannan ayoyin da sun kai zancen sahabbai wala ta'rifannahum fi lahnil qawl da man hawlakum min al-arabi munafiqun min ahli al-madinati maradu an nifaq da kuma wa akharuna wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim daliban ilmi mutashi wajen sanin mas'aloli na ilmi da yadda ake tattauna da bada hujja da dalili ba tare da rigima ba ko cin mutunci ko zage zage to wannan shine kinan ya kamata mu san yadda muke tattaunawa akan matsaloli kuma mu bi su da hujjoji da dalilai domin wato abin da yake cikin kwakwalwar mutum wanda yake mummuna ne ba a iya fitar da shi ta fuskar makami ko ƙarfi dole sai dai da hujja ake iya warware shubha wallahu ta'ala a'lam dan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 410 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wannahuna 'anil munkar masu hani game da abin bil wawi wato da wawun wa ma qablaha min as-sifati bighairi wawin amma abin da ya gabace su wato wanda ya gabace waɗannan sifofin ko sifofin da suka gabata ba tare da an kawo wawun ba domin ya ce التاعبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نندي أكا واون مالن يتي قلنا ذا متي لأنها صفة ثامنة دومي إتتي صفة تتكس والعرب تدخل الواو بعد السبعة larabawa a cikin usulubin zancensu suna ƙara wawun bayan sifa ta bakwai zuwa ta takwas kenan izanan don su sanar bi tamamil adadi cewa adadin ya cika fa inna sab'ata indahum domin bakwai a wajensu hiya al-aqdu tam ita ce wato lissafi al-aqdu wanda yake cikakke domin an ce al-aqd wani lokacin ana nufin kulli an daura abu shi yasa an ce aqdun nikah duk da yake abinda ba a gani ne ya an ce aqada wani lokaci ana nufin ya daure abu bil habli daga nan aka samu aqida ka kudurta ka daure imani a cikin zuciyarka sannan al-aqd wani lokacin tana nufin daurarren niyya sannan wani lokacin al-aqdu tana nufin wato abin nan wato lissafi sannan al'aqdu lokacin tana nufin wato mutum ya lankwasa wato horutansa misali sai a yi haka ɗaya biyu al'aqdu kamar yadda ake yi a cikin wato sallah ana cewa mutum ya aqdul asabi sannan kuma lokaci za a yi ishara ne zuwa ga adadi a rubuce misali zaka ji an ce aqada khamsan wa thalathina ya kulla 35 kaga 35 sai karsa ya za ya kulla 35 a ana nufin ya lankwasa horton shi guda uku ga su haka kenan salatina to sai ya yi haka to in an ka ce ya yi haka ma'ana ya bar wani rami to uku din nan su ne alamar talatin wannan rawun na tsakanin wanda akwai tsakanin babban farce da kuma na sama wanda ke tasbihi misali ko kuma wanga na- wanda yake saman sa kamar alamun sun yi zero ne biyar shine a kada hamsan wa talatina shi yasa yana da kyau mutum a hadith wanda ishara ta zo cikin su a yi bincike kansu domin a bayyana kuma a yi a nuna a- a a hoto ko kuma a fassara me ake nufi da a kada hamsin wa talatin da irin ayoyin abin ga hadisan da sun ka zo da ishara domin ɗalibin ilimi ya fahimce su kai ya je ya fassara ba daidai ba sai abin kuma ya ƙara rikicewa fa inna sab'ata indahum hiya al-aqd tam ita ce lissafi aqd wato lissafi wanda yake cikakke kal ashrata indana kamar da ake cewa goma a wajen mu inda malai yace al ashra kenan daga ɗai zuwa bakwai daga nan ne shi tam yake a wajen su aqd na ana nufin lissafi aqd al adad kenan malam yace to fa atau bi harfi al atfi sai sun ka zo da harfi na atfi addalu ala al mughayira wanda yake nuna abu ya caccanza ko mughayara bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi tsakanin wanda an ka hada da wanda an ka hada akan shi kenan sai zamanto nan wato kamar adadi ne wato guda biyu an bambanta su saboda a nuna maka bambanci tsakankanin su wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa wa thaminuhum kalbuhum na bakwai din su shine wato na takwas din su shine kare an gane ko ashabul kahfi su bakwai ne an gane ko eh, karen su shine an na takwas duk da yake kare ba mutum bane amma dai ana nufin yana tare da su suratul kahf aya ta 22 malam yace ba da ma zakaral adada marratayn bi ghairi wawin bayan ya kawo adadi na eh, bi- ya faɗi ambaci adadi biyu ba tare da wawun ba domin ya ce sai ya quluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum kaga nan bai ce wa rabi'uhum kalbuhum ba yake cewa kuma na biyu wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum kaga sai yaquluna eh, eh, ثلاثة رابعهم كلبهم وسنا cewa ashabul kafi uku ne kare shine na hudu wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wasuna cewa khamsatun biyar ne sadisuhum kalbuhum karen su shine na shida to nan ga kaga duk ba a kawo wawun ba sannan aka ce wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum to nan dan a nuna ya kai takwas yasa aka kara da wawun yace wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi sifatil janna a cikin sifar aljanna ba da bayani kan aljanna kenan wa futihat abwabuha an buɗe ƙofofinta bilwawi li annaha samaniya domin guda wato bakwai ne wa qala fi sifatin nar amma da yazo cikin sifar wuta na'udhu billahi minha Allah ya tsare mu da ita da kuma ma duk abin da zai kai zuwa ga wuta Wa- abin nan da ya kawo sai sa eh, fi sifatin nar na'udhu billahi minha wa futihat abwabaha bi ghairi wawin ba tare da wawun ba kinan tana yiwa an samu kuskure ko marin ya rubuta wa futihat abwabaha amma bi ghairi wawin zai fassara maka cewa ba tare da wawun ba ko kuma a'a wajen tiba'a akai kuskure sai aka sa wawun din kenan wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha babu wawun saboda nan bakwai ne amma can da yake na aljanna takwas ne kofinta sai anka ce wa futiha abwabuha kamar yadda malam ya ce لأنها سبعة وليس قوله تعالى أما فتر الله سبحانه وتعالى ثيبات وأبكارا إن أنك كاو cikin سورة ال- التحريم ما تن منزو صلى الله عليه وآله وسلم دعك توا أسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات سنانك توا أبكارا ما اللي يتو ونم ليس قوله تعالى ثيبات وأبكارا من هذا القبيل بيت cikin irin waɗannan da ake cewa wawu ثمانية لأن الواو domin ita wawun lau usqitat fihi da an cire wannan wawun lastahala ma'ana da ma'ana ta ta'azzara ta wuyata ba za ta yi yiwuwa ba latanaqadat sif litanaqudi sifatayn saboda sifofin kishiyoyin juna ne kenan wa qila kenan dama inda aka ke kawo a cewa wawu samaniya inda ko ba a kawo wawun din ba ma'ana tana nan domin inda anka ce eh, wal eh, eh, alnahuna anil munkar ana iya cewa alhafizuna li hududillah ma'ana ba za ta ci karo da juna ba amma anka ce sayyibatin abkaran yan mata kuma budare kaga budurwa ba ta zama eh, zawara kuma zawara ba ta zama tuwa budurwa kenan nan ba wawu samaniya ba ce wawul atfi ce a abinda malin yayi bayani waƙila malin ya ce kuma wasu malamai suka ce inna ma dakhalatil wawu ala wan nahuna anil munkar wawun ta shiga akan wagga sifa ta takwas a cikin surat tauba wan nahuna anil munkar masu hani ga mummunan aiki i'laman bi anna al amira bil ma'rufi dan a san da cewa duk mutumin da yake umurni da abu na gari to nahin anil munkari mai hani ne ga abin kifi hali amrihi bil ma'rufi a lokacin da yake hana yake umurni da abu mai kyau duk lokacin da kace ayi sallah to ma'ana kidan ka ce a bar da daina sakaci da s- a- a- da sallah fahuma sifatani mutalazimatani sifofi ne gubi- guda biyu masu tafiya tare da juna in ji malam bi khilafi baqi sifatil mazkura sabanin sauran sifofi da anka faɗa fa innaha laysat mutalazima to ba tare suke ba wala yanqudu hadha bi qawlihi kuma wannan magana da faɗa ba za ta warware ba dan an dan nace duka ɗaya na mutalazima sauran sifofin ba mutalazimai bane arraki'una sajiduna masu ruku'i masu jujudi li'annahuma domin su laisa sifataini mutalazimataini ba tare su juna suke ba ruku'i daban ake yin sa sujada daban ake yin ta li'anna sujuda yalzamu ruku' domin sujada ta lazimci ruku'i amma ruku' fala yalzimu sujud amma shi ruku'i ba dole bane sai ya lazimci sujada ma'ana ita sujada duk inda kaga ta gabata to sai ta lazimci li'anna sujuda lazimur ruku amma ruku wato ruku'i ya lazimci sujada amma ita sujada bata lazimci ruku'i ba amma ruku fala yalzum fala yalzimu sujud ko fala yulzimu sujud shi ruku'i bai lazimtar da sujada bi dalil sujudi tilawa saboda akwai sujada ta tilawa mutum in zai yi ta ba sai ya ruku'i ba wasu sujudu shukri da sujada ta shukur ta shukur an gane ko والزمخشري لم يتكلم على هذه الواو يتي إمام الزمخشري bai yi magana ba akan wannan wato wawan imamu zamakhshari ɗaya ne daga cikin mu'tazila wanda ya zamna a makka ana kiran shi jarullah jarullah ana nufin bakon allah amma ba da saboda ya zauna makka ba ana nufin da an ka ce ka'aba ɗakin allah bane kamar allah cikin ta yake a'a sunanta dai baitullahi wato ɗakin allah mai alfarma to ana kiran shi jarullah saboda ya zauna a makka yayi shekaru sannan kuma baya boye aqidarsa ta mu'tazila an gane ko shi yasa malamai suke cewa wajen balaga ana iya amfani da tafsirin sa amma kuma wajen aqida to sai ayi hattara domin sai wanda abin nan kuma hadisai yana kawo da'ifai shi yasa ibnu hajar al-asqalani yayi takhrij ahadith al-kashaf al-kafi shafi fi takhrij ahadith al-kashaf ya fitar da hadisan da busu inganta ba to wajen balaga dai malamai suna ganin ana iya amfanuwa da balagar sa kuma aqidar sa ta mu'tazila inda ya kuskure sai a aje masa abin sa wannan shi dai ne shi yasa malam ya kawo imamu zamakshari bai magana kan wannan wawan ba don ya nuna cewa imamu zamakshari an san shi mutum ne mai yawan balaga kan alkur'ani bayani kan balaga alkur'ani da shi da wato at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da dake shi ibnu ashur bai jima da wucewa ba mu'asir ne amma shi ma wajen balaga ta alkur'ani musamman ya yi fice kwarai da gaske to shi yasa kawo imamu zamakshari yana baya boye aqidarsa kuma mutum ne mai jiji da kai kamar da suke faɗa in ya zo sallama gidan mutum aka ce wane ne sai ce a tai a ce ma malami wato imamu zamakshari ne al-mu'tazili a faɗi ma aƙidar shine mai aƙida ta mu'tazila yana da wasu baituttuka da yake yi kan wannan tafsirin nasa da yake yabon tafsirin sa yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadin la amruka ma fiha mithluka shafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu faljahlu kadda'in wal kashafu kashafi yace inna tafasira fi dunya bila adadin tafsirai a duniya suna da yawa yace la amruka na rantsi nan wasu malamai sun ce halatta ne a yi rantsuwa da la'amri la'amri saboda ya zo a cikin wasu hadisai wasu na ce a'a wannan hukunci mansuhi ne yanzu ba a rantsuwa da Allah mun kana halifin fali halif billah wasu ce shi wannan bai daga cikin abin da aka shafe wasu kace yana rici domin rantsuwa ne da rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam to Allah ne yana da izini ya rantsi da abin da yake so ya rantsi da rayuwar manzo kuma yana da damar ya rantsi da duk abin da yake so dan babu abin da yake saman shi balle a ce dan girmamawa ne a'a dan ya nuna akwai hikimar da ta sayi rantsuwa kuma a kalli wannan abin a kalli halittar Allah a gane girman ubangiji amma mutum shine ba a da rantsuwa da wani ba in ba Allah ba shi yasa suka ce ba a cewa la'amruka ko a yanzu an shafe wannan hukuncin tunda ya zo a cikin alkur'ani la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun Allah ya rantsuwa da ran manzo to ai babu matsala na Allah ne ya rantsuwa amma kai ka rantse da rayuwa bai dace ba sai dai waɗansu malamai suka ce ko a bar shi matsayin ba a shafe shi ba tunda ya zo a cikin sauran hadisai la'amri la'amri ko kuma su ce a'a za a kaddara mishi rabbu cikin yare kina asalin magana la rabbi amrika na rance da ubangijin da ya halicci rayuwarka waɗansu malamai sun tafi akan haka yace to la'amruka na rantse da rayuwarka ko na rantse da ubangijin da ya halicci rayuwarka ma fiha mithlu kashafi babu irin nauka shaf yana yabon kansa in kunta tabghil huda falzam qira'atahu in ka kana son ka shari'a to ka lazimci qira'arsa karatun wannan littafin kenan fal jahlu kadda'in shi jahilci kadda'in kamar ciyo ne dama ciyo ne wal kashafu kuma kashafi shi ko al kashafu tafsirin sa al kashafu mai warwarewa mai bayani filla filla kashafi kamar mai magani na mai bada magani na waraka ne almuhimmu dai ya yabi kansa kuma wannan bayani ne dai ko wani dan adam yana da kuskure don haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana gaba daya to wannan shi ne abinda malam ya kawo amma kafin mu je mas'ala ta gaba shine cewa da yawa daga cikin waɗansu malamai sun tafi cewa su ita wannan wawun din ba su ɗauke ta wawu samaniya ba kawai wawul atfi sun ka ɗauke ta da an ka ce wannahuna anil munkar wal hafizuna li hududillah sun ka ce kawai dukansu sun bambanta dukansu sun bambanta shi ma da ruku'i da sujudi sun bambanta shi ma al'amir bil ma'ruf wa nahy anil munkar sun bambanta domin mutumin da ya umarni da abu mai kyau wani lokaci da wanda ya hani da abun da bai da kyau wani lokacin kana cewa ne a daina shan giya to shi kenan kace a daina shan giya kai hani ne kenan sun bambanta ta wannan fuska koda ta fuska siga ce koda mun ce siga su ce ta bambanta domin akwai magana a wajen malaman usulul fiqh al'amru hal yastalzimu an-nahy ko ko kaka ne akwai maganganu da dama karkashin wannan mas'ala a usulul fiqh wanda yake so sai kuma littafin usulul fiqh babi na al'amr ya tattara littafin usulul fiqh diba babul amri babul amr ya ga waɗannan mas'alolin to wannan shi dai ne sai kuma dan sun kace wa futihat abwabuha kofofin aljanna ba ana nufin dan suna guda takwas bane a ita aljanna ana jin kamshin ta ne za a yi musu wasu abubuwa kafin a kai ga aljanna shi yasa an kace wa futihat abwabuha kina hatta idza ja'uha in sun ka zo mata za su ga abubuwa na ban mamaki da na karama wa futihat abwabuha sannan kuma a bude musu kofar aljanna tunda an nuna za a kai su bisa ga sirati ko kuma akan kantara kuma akan kantara wasu ce da sirati da kantara duka gada ta sirati na jahannama ake nufi wasu ce a kantara inda za a yi kisasi ne ga mutanen aljanna wato sannan kuma a wuce da su aljanna sai zamanto wata gada ce ta biyu almuhimmu dai akwai abubuwan da za su faru wa futihat abwabuha sai a bude kofofinta wadansu kuma daga cikin malamai suka cewa a'a shi ita ko wuta futihat abwabuha saboda da an zo ba za a buɗe ta ba sai an bari sun kawo dab da ita sai a buɗe sai zafin ya buge su haka dai suka ce akwai maganganu na malamai akan waɗannan mas'aloli amma nasoshi sun tabbata cewa aljanna wato kofa takwas ne da ita akwai kofa ta masu wato abin da azumi da ake kira arrayyan ma'ana koshi domin riyan shine abin da an sha ruwa an koshi kenan wadda dama sun yi kushirwa a nan duniya a lahira kuma ba za su yin kishirwa ba abada domin duk wanda ya sha daga haudun nabi sallallahu alaihi wasallam la yadma'u ba'dahu abada ba zai sake yin kishirwa ba har abada Allah ya sanya mu daga cikin na gaba gaba da za su sha wannan waɗannan ruwa sannan kuma wannan da an ka ce wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum da shi wa sayyibatin sun ka ce dama shi sayyibatin wa abkara budare da yan mata dama ba ɗaya bane wa thaminuhum kalbuhum kuma da yasa an ka kawo shi suka ce nan kawai an kawo wawul wawul atfi ce atafi na an kai ba wai dole bane sai dan saboda yana takwas ko da adadi ya takwas ana iya kawo wawun kuma ko da bai kai gare shi ana iya kawo wawun haka dai waɗansu malamai su suka tafi cewa ba su yarda da wannan maganar malamai suka yi ba abu na ƙarshe kuma da aka kawo zancen da malam ya ce li anna sujuda yulzimu ruku domin ita sujada ko kuma yalzamu ruku kenan ita sujada ta lazimci ruku'i amma ruku fala yalzimu sujud shi ko ruku'i baya dimtar sujada kenan ita sujada in ana iya a kamar tana tare da ruku'i ba a iya samun ruku'i ba a samu sujada ba amma ana iya samun sujada ba a samu ruku'i ba shine abin da malam yake son ya ce ko da larabcin wani ya ga alamun akwai alamun dan rauni gare shi ko kuma abin da ya kama da haka mas'alar mu ta gaba in uwa musulmi mas'ala ta 411 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace li yajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun dan saboda sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko mu'minai da suka fita yaki tare da shi ko mu'minai dai Allah ya sakan ka musun da ana magana ne kan sahabbai mafi kyawun abin da sun ka aikata aya ta 121 a cikin suratul tauba malam yace ai bi ahsani alladhi kanu ya'maluna kenan nan an shafe bi ahsani alladhi kanu ya'maluna domin almanan mausuliya ce Allah ya sakanka musu da mafi kyawun abin da sun ka aikata bi idmari harfil jarri an gane ko an shafi harfil jarri asalin shi liyajziyahum bi ahsani ma kanu ya'malun an gane ko ma annahum yujzauna bi hasana domin nan liyajzihum ahsana ma kanu ya'malun a cikin suratul abin nan a cikin suratul an-nahl yake cewa ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allah baq wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kaji wannan bawo in tazo anan abin da man abil salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kaga nan ya kawo su bi ahsani bi ahsani kuma bi ahsani ma kanu ya'malun ya maimaita a wuri biyu a cikin wannan safha din sai dalibin ilimi yayi hattara domin ya ce wala tattakhidhu aymanakum دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كان ولنجزين ولنجزين الذين صبروا سنأتي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم نبا صبروا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سنأتي فإذا قرأت القرآن كنا دي أتكتي باون دي أكويتا كم وجه هردا تن إن كجي تن سيكي حتى تو مالن يتي ما أنهم يجزون بحسنة tare da cewa kuma za a sakanka musu da mai kyau aidan li qawlihi ta'ala domin Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki gurgudon zarra zarra ko mu ce tururuwa ko kuma mu ce zarra wato wani abu ne wanda idan aka liƙe window ko ko idan gida yana rufe ko kofa kana ganin wani rana in ta shigo kana ganin waɗansu abubuwa da suke yawo kankana su ne ake kira zarra wasu kuma sun fassara shi da zarra irin wannan wadda ba a gani da ido sai an hada da na'ura amma malamai sun ce to wannan kuskure ne a ce wannan zarra ita ce ake nufi ba waɗancan ba don wannan lokacin da an qur'ani ya sauka su sahabbai bu san waccan zarra din ba wasu kuma suka ce a'a kinayatun ne an arshay ad-da'if ko kuma al-haqir ko as-saghir kamar abu ne karami ake nufi zarra kenan sai zamanto da waccan tururuwa za ta iya shiga ciki da waccan zarra ta in hasken rana ya ya bullo cikin wato window ko kuma mu ce taga ko kuma kofa za a ganshi da kuma gazara ta turare abu dai duk wanda yake karami amma dai a fassara da wannan zarra ita ce wadda ake nufi da na'ura wadda ba a gani da ido a manta da cewa turuwa tana ɗaukar wannan ma'ana waccan kuma tana ɗauka ta wannan kuskure na domin sahabbai bu san ita wannan zarra din ba ina fata an fahimce ni to kuma wannan zarra din wasu na cewa ita ce mafi karamcin abin da Allah ya halitta shi yasa an kace wani amil zarra amma nasoshi suna nuna zarra ba ita ce abu mafi karamci ba dan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama wa la asghara min dhalika kaga babu ko da abin da yafi zarra zama karami ne kidan kaga ya nuna akwai karami abu mafi karami sannan kuma a cikin suratu nan cikin suratu yunus ne a cikin suratu saba suratu saba ya bayyana ma wannan kuma yace la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard abu ko da gurgudon azzarra ne ba zai boyu ga Allah ba a cikin samai da kasai wala asgharu min zalika sai dai can cikin suratu yunus wala asghara yace da fatha nan kuma yace wala asgharu min zalika wala akbar dan dalibin ilimi ya fahimci wannan wajen karatun alkur'ani kenan da ya nuna dai akwai abu mafi karamci da azzarra da haka wannan fassara cewa zarra ita ce mafi karamcin halitta wannan ya saba ma nasi duk da ke waɗansu sun yi ijtihadi ne muna fatan Allah ya gafarta mana gaba ɗaya to almuhimmu da yafi man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda ya aikata gurgurdon zarra na alkhairi zai zai ganshi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata gurgurdon zarra na sharri zai ganshi mai harda alqur'ani ya hattara fa man ya'mal na farko ya fara da fa'un na biyu kuma ya fara da wawun wa man ya'mal mithqala dharra da alkhairi da sharri duka za a ganshi sai malam yace to kulna zamu ce ma'anahu bi hasanil ladhi kanu ya'maluna nan da ahsan an kace ahsan ma kanu ya'maluna mafi kyawun abinda sun ka aikata a'a mai kyawu duk abinda sun ka aikata mai kyau shine abinda ake nufi wa huwa ta'atu kulluha dukkan da'o da'ar da suka aikata la bi sayyihi wa huwa al-ma'asi ba wai da mummuna ba kawai za a sakanka musu wa huwa al-ma'asi ita ce wato abin nan sabon Allah fal ahsanu huna bi ma'anar hasan nan in an kawo ahsanu da an ce mafi kyau na ana nufin mai kyau na ana kiran shi wato ismu tafdil maslubul afdaliya ma'ana an cire mishi fifiko wasa ya fi suratul rum zai zo a cikin suratul rum fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ahwanu alaihi inda yace wa huwa aya ta 27 a cikin suratul rum wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine yake kagar halitta sun mai idu sannan ya sake mayar da ita wa huwa ahwanu alaihi shine mai sauki ga Allah na fata an fahimci domin ba a cewa wannan halittar Allah da mai halittar halittar da Allah subhanahu wataala yayi ma yayi ma abubuwa ba a cewa wannan yafi sauki halitta ta fi sauki ga Allah da mai da ita duk ɗaya ne ga Allah domin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wadan suka ce a'a wa huwa ahwanu alaihi fil aqli fil qiyas al aqli a cikin qiyasi na hankali ai maida ta shine mafi sauki kenan sai da ban tona wasu dauke shi akan ismu tafdil amma dai ismu tafdil yana zuwa wato abin nan domin wani lokaci na zuwa musulmul afdaliya kamar inda ya zo a cikin suratu hud inda annabi lutu da ya zo ya yi bakin mala'iku kafirai suka zo suna son shiga gidansa ya zo ya ce haula ibanati hunna atharu lakum waɗannan ƴaƴana ne waɗansu suka ce ƴaƴansa na tsatso ake nufi to wannan kuma wasu suka ce to ya za a iya ce kafirai su aure su ko kuma suka ce to saboda ya tunkuɗe ma kanshi wannan abin nan ne wasu suka ce hunna atharu lakum ƴaƴansa na tsatso kuma ba sa isar dukkan mutanen garin wasu suka ce a'a ƴaƴan garin ne yake nufi saboda shi a matsayin shi na annabin Allah uba ne gare su ko kuma ma ya fi su shekaru yana matsayin uba gare su to waɗansu suka ce to kuma ai uba annabi mu'mini ba zai zamanto uba ga kafirai ba aka ce a ba matsala zai zamanto uba gare su ta fuskar shekaru da kuma girma kuma kasance shi annabin Allah ba wai dan saboda su suna musulmi ba akwai maganganu dai a karkashin wannan to sai ce hunna atharu lakum su ne suka fi tsarki gare ku to kaga atharu ba ce hunna tahiratul lakum ba ba da suka ce hunna atharu lakum ana nufin su ne masu tsarki gare ku mace ce ke da tsarki ta fuskar wato saduwa ba namiji ba domin katon kaddara bai da wani tsarki wanda za a ci wa a sadu da shi illa dai bala'i ina za a dauka sannan kuma shi wanda aka yi ma idan aka ci gaba da yi mishi karshe jijiyoyin suka saki shi kenan sai zaman to kashi zai zaman to zai rinka wucewa kai tsaye kenan sai samu sai fasi dole sai an bi ɗauko shi dan kashi bai tsaya duk wanda ake luwaɗi da su karshe za su samu wannan musiba wannan mani idan ya je tun da ba wuri bane ya rinka lalacewa har yayi tsutsa sai zaman to duk wanda aka saba yawa sai ya biya kuɗi ma wani lokaci a yi mishi dama farko farko ne za a ba mutum kuɗi dan a yaudare shi amma daga baya idan wannan tsutsa tana ci wato cizon sa sai an yi masa idan kuma shi ma yana yi to sai su rinka yi ma juna dan saboda su samu lafiya kaga wannan musiba ce idan kuma jijiyoyin suka saki shi kenan sai zaman to kashin ba a iya rike shi sai an samu wani leda irin wanda ake sama jinjirai wannan ana ana ana sama manya shasa da yawa yanzu ake cewa wai an yi ta saboda tsofaffi waɗanda ba su da lafiya wanda ba su iya tashi ƙarya ne mutanen da suka je turai ne ko kokatta waɗanda annan ake luwaɗi da su idan wato abin nan ya saki shi kenan sai zamanto kashin lese fase gare shi abin da lese fase kai tsina yake wucewa dole sai an samu abin da zai tare shi don haka tun da nan duniya ka fara ganin sakamakon ka kai mutuwar tsaye asani na biyu malam yace amsa ta biyu anna ma'anahu abin da ake nufi liyajzihumullahu Allah zai sa kanka musu ahsana min alladhi kanu ya'malun mafi kyawu abin da sun ka aikata ma'ana kenan su sun aikata aiki dan kadan na yan shekaru kadan a nan duniya Allah ya ba su da'i na har abadal abidina to wannan sai nuna cewa wato shine mafi kyawu abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba su an gane ko ko kuma na Allah ya faɗi mafi kyau saboda shine za a fara lissafi da shi kuma shine ya kamata ya shigo farko sannan daga baya wancan zai biyo shi wannan shine abin da ake son a ce su kuma yan wuta da an ka ce wala naziyannahum aswa allazi kanu ya'malun za mu sakanka musu da mafi muni abin da sun ka aikata ba shi ke nuna mummuna aikin da sun ka aikata mafi muni za a sakanka musu kuma wanda wanda bai kai gare shi ba ma kuma nan ma za a wato sakanka musu da shi ko kuma wala naziyannahum aswa allazi kanu ba ana nufin Allah zai sakanka musu da mafi muni ba sai a ce to su yan wuta ai su ma sun shekara kadan a duniya amma kuma sun tabbata a cikin wuta a'a saboda Allah ya san in sun dawo duniya ba za su yi imani bane ya faɗi wannan karara kada ka ce an zalunce su walau tara iz وقفوا على النار إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله تدا أما يدو سباين سنغا وتا إن سن داو كما بدا شي أيكي نغريبا كنا دو سن تبتا أتكين وتا ككغا كما أنزالم تيسو yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan mas'ala ta gaba mas'ala ta 412 malam yace fa in qila idan anka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala fa ammal ladina amanu wadanda suka yi imani fa zadatuhum imanan sai ayoyi su ƙara musu imani domin Allah ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana idan aya ta sabka munafikai su ce kai wannan an ce wai ayoyi suna ƙara mutum imani to mu ba mu ci ta ƙara mana imani ba fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana waɗanda suka yi imani sai ta ƙara musu imani abin nan imani yadullu ala anna al-iman yaqbalu ziyada wannan yana nuna cewa imani yana karɓar ƙari da daɗuwa kulna za mu ce kala mujahid mujahid ya ce ma'anahu abinda ake nufi fa zadatu ilman za ta kara musu ilimi li anna ilma min samaratil iman domin ilimi yana daga cikin samara ta imani wato kamar fa'idodin imani fa ja'ala fa ju'ila majazan alaihi sai an kasance shi ilimin majazi ne wato akan karin majazi ne akan wato ilimi kenan majazi ne ba shi ake nufi ba an yi amfani da kalima ba hakikanin ma'anarta ba shine ko kuma a ce an yi isti'ara an areta kalima ta imani ƙari aka yi amfani ita amma ana nufin ilimi majazan anhu in ji shi an yi majazi ne daga wato kalima ta ilimi sai aka kawo kalima ta ƙari wallahu a'lam amma mai tahqiqin wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi da zo karkashin wannan yace ورد في الشرع العديد من الأدلة الدالة على كون الإيمان يقبل الزيادة دليل داما sun zo waɗanda suke nuna wato abin nan imani yana karɓar ƙaruwa yana ƙaruwa kenan kama huwa mu'taqad ahli sunna wannan shine itiqadi na ahli sunna yace unzur fi kitabil iman ka diba cikin kitabul iman min sahih al-bukhari na sahih al-bukhari domin sahih al-bukhari littafi ne kitab amma a cikin shi akwai kitab kitab kinan manyan manyan babobi babi babi wa an gane ko don haka walam ya hadal qawaid ahli sunna ala anna al-iman يزيد وينقص نعم تو صحيح البخاري هذا قواعد أهل السنة تو المهم دي يكاو ولم كو ولمني هذا وقواعد أهل السنة على أن ولما دمي wannan magana yace هذا wannan magana wa qawaidu ahli sunna ala anna al-iman yazidu wa yanqus cewa dalilai ko ka'idodi na ahli sunna wal jama'a suna nuna cewa imani yazidu wa yanqus yana yana karuwa yana raguwa qala ta'ala Allah yace wa idza ma unzilat suratun idan sura ta sabaka faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hazi imana wanda daga cikin su zai ce wani na daga cikin ku daga cikin munafikai zai ce wannan ta kara mishi imani fa amma alladhina amanu wanda suka yi imani fa zadatuhum imana sai ta kara musu imani wa hum yastabshirun sai suna kasancewa masu bushara wa nususun kathiratun jiddan fi hadha kuma akwai nasoshi da dama da suke nuna wannan misali huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim sannan kuma innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum sannan idan imani yana karuwa ai shi kan shi kafircin shi ma yana karuwa to idan kuma kafirci yana karuwa ai imani kuma dole ya karu ina fata an fahimci ni yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi imani yana karuwa idan ana aikata ayyuka na gari yana raguwa kuma idan ana aikata munanan ayyuka har akai inda imanin zai karewa to wannan shi dai ne abinda malin ya kawo sai kuma wata mas'ala ta ƙarshe da ya kamata mu rufe da ita shine cewa da an ka kawo fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara malaman usulul fiqh sun kawo wannan wato at-tanbihu bil adna ala al-a'la ma'ana za a faɗi abu na ƙasa amma don a yi tambihi akan na sama shine ake kira mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa daban-daban ne akwai al-musawi akwai al-a'la akwai al-maznun akwai al-maqtu ma'ana dai an faɗi na ƙasa wadan ya nuna mai yawa ma zai shiga ciki da Allah ya ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairin yara wanda ya aikata mummunan aiki ko da gurgurdon zarra ne fa man ya'mal mithqala dharratin khairin yara wanda ya aikata aiki na alkhairi gurgurdon zarra zai ganshi to wanda ya aikata aiki na alkhairi gurgurdon abin ga dutsiwa babban dutsi to kaga ba aishi ba min babu aula misali da Allah subhanahu wataala yake cewa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki na sharri gurgurdon zarra zai ganshi ah to zai ganshi to wanda ya aikata wanda zarra har ya kai dutsi shi wannan ma min babu aula to don haka wannan ana kiran shi mafhum al-muwafaqa sannan akwai al-musawi akwai al-adna akwai al-maqtu akwai al-mazmun mai so ya koma cikin littafin usul fiqh ya bincike kan wannan mas'ala shi yasa in an kawo wani abu dan ba a kawo wani abu ba kakkasa tsammanin abin da ni a ana aiki yasin shi akan shi a gani wannan ma ai yafi dacewa da Allah ya ce fala taqul lahum uffin kaka ce ma mahaifanka tir ko char ko kayya ko ayya to ina ga wanda yadda ke su ko yalla an ce su ko yadda ke su kaga kenan shi ma min babu aula misali da hadisi yazo ce kakka yi fitsari a cikin wato la yabulun ahadukum fil ma'i da'im ko fil ma'i rakid an gane ko a wata riwaya ruwan da suke tsayi kada aje a yi fitsari a cikin su domin ba sa gudu balle su tsarkaka kuma ko da waɗanda suke gudun ba wai an ce a yi fitsari cikin su bane domin in suna gudun za su tsarkaka amma in yana yiwa ai ba dole ba sai ka yi fitsari cikin ruwa to amma dai waɗanda ba sa gudun su suka fi dauke da cuta ba turani suka kawo cewa a yi a daina wanka cikin ruwan da ba sa gudu ba don ka ajiya ɗauke cuta domin cikin su ana yin kashi a yi fitsari a yi kaza a yi kaza to kaga wannan ba yake nuna cewa la ya bula na kaka je ka yi fitsari sai wani ce to hadisi ya ce ka a yi fitsari amma idan mutum ya ɗauko baho cike da fitsari ko tano ya zuba babu wata matsala tun da dama fitsarin cewa an kai kada ka yi kaga wannan mummunan fahimta ce kuma son gurgunta shari'a ne ya kamata ɗaliban ilimi a yi hattara da irin wannan fahimce-fahimce wallahu ta'ala alam nan ya kamata mu dakanta yan uwa musulmi kuma mun kai ƙarshen suratu wato at-tauba kenan sulusin alqur'ani mai girma cikin izu 60 game da aljam'u bainan nusus mun samu mun yi izib 20 kuma a cikin dafu ihamil tirab mun yi izib 20 shi ma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana mun kai karshen wato waɗannan littattafan guda biyu lafiya kuma cikin nasara da fahimta insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh